فذكر أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ cike yake hannun Allah cike yake da alkhairi da ada da ya kai mabayi لا يغيبها نفقة kuma duk ciyar da ya kai bai rage yawan سحاء بالليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض katiba فإنه لم يغض ما في يمينه duk abin da Allah ya tun warkon samai da kasa har yanzu ba abin da ya rage wani Allah na baiwa ce قال وعرشه على الماء وبيمينه الأخرى القبض to kaji يرفع ويخفض
na'am haza هذا لفظ حديث عبد الرحمن قال وقال محمد دي تو وقال wa qala muhammad to kace qala to bai ba تو وقال وقال هنا محمد معلم بن ابن يحيى في حديثه Hmm.
يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار mai baiwa
وقال فإنه لم ينقص مما في kaga يمينه yanku sai yake duk ma'anar su dai وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض kaga bai da ukhra wasu haka suka ce a ce da ukhra
kenan an huta babu zikir sunnatin tasi'atin tusbitu yada Allah azza wa jalla har yanzu cikin da ya tabbatar da hannun Allah ne yake kawo hadisai daban-daban wa hiya i'lamu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama anna Allah gharasa karamata ahli al-jannati bi yadihi wa khatama 'alayha قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان قال حدثني من لم تر عيناك مثله ثم حدثنا مرة فقال حدثنا الأبرار قلنا من ها؟
maratan ne ba sunan wani bane wani shudi maratan wani shudi ne mara ta zama wani sunan wani ne حدثنا مرة mora ya daure haka yasa mara ne wani babin shi ma kake حدثنا مرة فقال kaji ya kai da kanka yanzu a'a مرة.
shi haka yasa ba murra din da wasalin da komai eh da wasalin da komai da kuka gani ina ne ya ya yadda ce ai wasu Allah ka bambanta su Eh, ai, kuma ya ɗauka ayyada wani ka wasalin ne a ya ayyada ka ne cewa kai naka akan dauri ne ka ce oi don mate ko eh haka yasa wani hadisi ne ma wai da wasalinta kuma حدثنا محمد ميمون.
babi na farko المكي.
Eh, حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان.
قال قال حدثني من لم حدثني من لم تر عيناك مثله.
ثم حدثنا ثم مرة ثم حدثنا ايه إيه مرة تو مرة فقال إيه كسكولي ne To.
مرة Mhm.
إيه مرة
ثم حدثنا مرة مم. na wani lokaci wasu nan kuma sai ya kawo iskalin shi shi ma عليكوا فقال حدثنا الأبرار قلنا من قال عبد الملك بن سعيد بن أبجر ومطرف بن طريف عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة عن منبر على منبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى سأل ربه عز وجل فقال يا ربي أخبرني بأدنى أهل الجنة منزله قال هو عبد يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل فيقول كيف أدخل وقد سكن أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول له فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا قال فيقول نعم قال أفترضى أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا قال فيقول نعم قال أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك الدنيا قال رب رضيت قال لك مثله ومثله وعشرة أضعافه ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقال يا ربي فأخبرني بأعلاه بأعلاهم منزلة قال ka ji dan هذا adam أردت ka shiga da ke kuma ka dawo kana su tambayoyi wai ko yanzu wai ka arzikin da ka shiga wahi مم. قال هذا أردت فسوف هذا أخبرك أردت إيه؟
أردت إيه؟
ba أردت ba إيه أردت فسوف أخبرك قال غرست كرامتهم بيدي wa khatamtu alaiha lam tara aynun wa lam tasma udhunun ولم يخطر ذلك على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون حديثي ne ingantacce sai dai can da ya ce addathani mallam tara aynaka mislahu abinda ya dai abinda adda ya dai ka wato zo cikin jarwar ta'dil da kuma ittahabul mahra cewa aynaya lam tara aynaya mislahu daidai yake
na ku daidai yake ba dai bane wanga yayi nan rubutun ne yayi min karami nan
na buɗe ba ka karanta ba eh aina ka na karanta aina ka ne amma nan aina da wasu nisa amma naya ne na ku daidai yake to an yi daidai eh gilas din ai ina gilas ya baro gaske ne ji ba ka da nishaɗi ya ba ka da gilas gilas din ne ko ya aka jiya da dai hudu ba da shi ko ina yake ko ya aka
to lalle kam malam nasu da ne domin da su faya ba lalle kam to ya ban sani amma nan ai na buɗa shi da girma sai dai kuma na ji da ɗan bambancin nuska
to karanta dai wanda ka gani iya wannan na shi gani to bismillah eh ban gani ba a ta sana sufiyan shi sufiyanu oyena ne ka faɗin haka addasani man tara shi ne sun makala ya faɗe shi daga baya shi ne abu makonin sa'id ko?
shi ne al'abrar ɗin?
hadisun al'abrar to yi hadisun al'abrar aka a sunansa
babu zikirin sunnatin ashiratin tusbitu yadda Allah wa huwa ilamun nabi sallallahu alaihi wa sallama ummatahu qabada Allah al-arda yawm al-qiyamah wa qayyahu jalla wa ala samawatihi bi yaminihi مثل المعنى الذي هو مذكور في المصاحف متلو في المحاريب والكتاتيب والجدور قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب magana da ni daidai ne ba Abdul Malik ne ba Abrar ba eh mallam tara ina ya eh shine sun muhaddisana maratan shi Isfyan ne sake ga mana قال حدثنا الابرار sai muka ce kullu man waye abrar din kawo da wanka ka tambaya qala abdul malik ibn sa'id ibn abjar shine din wanda bai shi suwayan bai taba gani iri ne ba tahawini ne sun ma hadisana maratan fa qala hadisana al abrar madadin madadi yace hadisani malan tara ainaya na kun fahimci wannan ruwaya kai mai tambaya bayan usulubin sufiyan kashi biyu yayi na farko sai ce haddasi mallan tara a inaya mislahu kuma sai ya sake ba su su Muhammad Maimun sai ce su ma haddasana maratan ai maratan ukura wa qala madad zai faɗi wancan usulubi sai sake yace haddasana al-abrar ina abrar eh abrar na kwarai daga birru ne kullu sai muka ce man waye wanga din da kaka ni shin yace shine qala Abdul Malik ibn Sa'id ibn Abjar Abdul Malik
eh ta shi wancan ba tunda canjin usulubi ne kamar yana wadin shine wanda lamtara aina ya mislu to cewa wa muqarrib yana nihin su biyu ne kenan eh tunda ce abrar jam'i ne ne nan jam'i ne ma ya ta dokar ma ma'anar ta jam'i ko eh to shine ya fade su abrar na kwarai shine hadisanal abrar mutanen kwarai sun gaya mana to sifa ce shi ba eh su ne abdulmalik Eh.
da mudarabnu dari eh eh
ya fita yanzu ya fi eh
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مسيب أن أبا هريرة مسيب.
قال كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك فأين الملوك فأين ملوك الأرض قال حدثنا محمد بن يحيى gaba ɗai babu to ne an samu sakat ina malam usman ga littafin ko akwai sakat na ma abu an kai gauga dole sai an samu haka ne
to suna su daga hadisi na 84 sai fada yana 87 to oh.
na ga shahi guda ya fada naku to shahin wajen Eh?
bugawa ne ko eh wajen bugawa ne na'am eh ni ma nawa ni ma haka nan ko ko ko takadimi da sai an kai akwai shi can gaba babu adiba ko akwai shi gaba kai babu babu shigo
to sai a saura babu faduwa yi ya kamata a faɗa mun sai su yi kokari sai a a saura haitar da takardar sai a ba kowa ya sa daidai wurin ko lallai
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث ka قال kai yanzu ka diba ta kai ma ka faɗa da na fara قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو بن مسافر عن ابن شهاب قال وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يقول قال لنا محمد بن يحيى الحديثان عندنا محفوظان يعني عن سعيد وأبي سلمة حدثنا حماد سعيد بن مسيب da shi da Abu Salama tun Abdurrahman na
أي حدثنا حماد بحديث سعيد بن المسيب قال حدثنا محمد بن يحيى
إيه، أين يوسف تنكو؟
a'a تو- قال na Muhammad بن يحيى إيه، الحديثان عندنا الحديثان أين سي- حديثان نكتب.
عندنا محفوظان eh يعني عن سعيد وأبي سلمة sa قال حدثنا حماد آه.
بحديث سعيد بن المسيب آه.
تو.
حدثنا محمد بن يحيى ومبارك.
بحديث سعيد بن مسيب قال حدثنا به نعيم بن حماد to nan mun haɗu إيه، قال قال حدثنا حدثنا المبارك ابن المبارك قال أخبرنا يونس قال أبو بكر إنما قلت في ترجمة قال أخبرنا يونس هيك سيان تو سيدنا أبو بكر شيني من التاهي نعم إيه تو إيه قال أبو بكر إنما قلت في ترجمة في ترجمته آه، في ترجمة الباب.
الباب بمثل المعنى الذي هو مسطور في المصاحف in wanda ya zo kamar cikin alkur'ani shine masahib tarjama da ni na ya tarjama irin kawai da cikin qur'ani raji malam dukka ce don لأن ƙarin- الله عز وجل قال don Allah shi da kai ne yace والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه to shi yasa ni irin babin haka da ya ƙara hujja ga ma- ma- ma- ja- mai jayayya أنظرنا باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضته الأرض بإحدى يديه to an zo ga nako yanzu gun وطيه السماء بالأخرى sai shi ne وهما يمينان لربنا لا na شمال له تعالى ربنا عن صفات المخلوقين kaji shi kai ne ibnu huzaima ga abin da yace وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا عز وجل
Mm. kuma akwai ruwaya
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا Allah da الملك kai أنا ne na العزيز, yabon kai ne إيه، أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به amma na cewa kai mun ga membari zai kada manzon rahama saboda da manzon rahama kai da hannu ne yana haikayo hikaituwa da Allah ya ce to saboda wanda yake da ƙarfi asaba na shaka na ga wannan membari zai kada manzon rahama
to mumbarin ne ya girgiza ko girgizan manzan Allah ta girgiza mumbarin girgizar manzon rahama ya sa membari mumbari ya to na ce ko mu'jiza ko a a ya ji ana faɗin sarkin Allah malamai a to ya shi ne wa alaikum salam dokta Daga malamai yana duka wa yanke suna hadiya eh eh yana nihin babin duk ƙarƙashin abin da shi hannayen Allah na? eh ba zikir suna ashira duk abin da shi hannun ba dalilai a kan hannaye yana kawo tanawa'in dalilai da suka zo duk dai maganar dalilai da suka zo a kan tabbatar da isbati yadda
قال حدثناه عبد الرحمن بن بشر بن ban الحكم gane abin da kace ba to بن بشر بن الحكم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن عبيد الله بن مكسم عن ابن عمر قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه قال يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك يمجد نفسه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى ظننت أنه سيخر به قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن عبيد الله بن مكسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأراضيه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما يقول الله أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه ajiya حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا هشام وهو بن سعد عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يقول أنا الله أنا الرحمن أنا الجبار أين المتكبرون حتى أني أخشى أن يسقط به المنبر هكذا حدثنا يونس ليس بين هشام بن سعد وبين عبيد الله بن مكسن أحد باب ذكر السنة الثانية عشر في إثبات يدي ربنا عز وجل وهي البيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما يبدو لها فتصير الأرض خبزة لأهل الجنة zama don kuli لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة ورضرض وحمأة ورمل haka وتراب za ta koma ramradun kazabil asalabi rasas waradaha shine hasas ga shine tsakon kuna kanana sune arda abin na رضرض.
rad amat baka kasa ko مم.
shine aswad رمل sannan ram eh, shine yashi ko ko abin nan wato rab to haka za ta koma
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن, عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة don kwacari ma'ana dina
فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله ta عليه hanyar وسلم taho bai san haɗi ba
قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإد- بإدامهم قال بلى kayan miyar da aka haɗa ma قال لام ونون وما هذا قال ثور ونون يأكل من زيادة كبدها سبعون ألفا dubu saba'in daga yesu Hmm? ma sauro shi ne wa nunun sauro shi ne sa ko abin nan nunun shi ne kihi Hmm.
وذنون shi ne a kulumin za ka kabi da hima sab'una alif mutum dubu saba'in za su ci daga ƙarin hantat waɗannan abin أو تر أنت باب السنة الثالثة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله عز وجل وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع wai الشمس daga lamu ne da mimu shi ne fassara ai bai damuhun bil bil bil la- lamu wa nun can hmm shi ne fassara maka lamun din can sai ke cewa fi makadura wani sati shahawan wa fi musa'ati sahib ah, wani sati zuhari lamun kawai babu babu alif hmm? bil lamun wanga ce shi ne fassara maka in shi ne sau Alright.
قال حدثنا محمد بن عبد الله المبارك ga yanan dokta ƙalu wa ma haza ita waɗanda kalmomin ƙalu wa ma haza ƙala saurin wa nun shi kila da tana to ga me alakan lamun da shi ne ne da ya fassara haka yake nisar Ya sani.
wanga shi yadda wannan sai ce amma abin da ya zo cikin buhari da musulun da haka ya zo eh shine fassara da kai a ruwaya qalu wa ma hada kaga shine tambaya me aka ce malamun shine sai annabi fassara sai saurun wa nun
قال حدثنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يبط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
eh hadhihi al-lazza qila fi tafsirha qawalun yace billam sai yace hadhihi al-lazza qila fi tafsirha qawalun kathiratun raddaha qadi iyad lima fiha min takalluf wa ta'assuf thumma qala wa wala ma yuqalu fi hadha an tubqa kalima ala ma waqa fi riwaya ويمل على أنها آه، إبرانية سوى إبرانية كديو فتوه الباري وقال النووي أما النون فهو الهود باتفاق العلماء وأما اللام ب- بباء مؤادة مفتوحة وبتخفيف اللام وميم م- مرفوعة غير م- منون وفي معناها القوال المضطربة الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغير من المحققين أنها لذة إبرانية معناها بالإبرانية ثور
khalil harrafi soyi إيه ruwayan mahbuba إيه شين إن كرنتا معي saurun إيه wa hut وهود آه، تو ina da ta mahfuza Eh, shi ma yayi nashi mahfuza ruwayan mahbuba saurun wa hut
to illa ja'at fi matn al-hadith hmm tafsiruhu bis-sawl wa la'alla al-lafzata ibraniyya to ka dai ji yanzu mun ko wannan wurin fi nusratul haras din wanga da kaga nihi wa ka za shahawan wanga shine kuka gare ku wa hamish mahduda al makhzuma afwa ina yake yace fi fi makhduda cikin makhduda wa nusratul haras wa zuhairi al makhzuma huwa tasib wa ina makaranta ki na karanta da su ko ba ita bace mm maji ina karanta ɗazu ko? ina ba shi ba ne ko ina inda lamunan gashi nan a gani shi ne nan ya ce fi haras wa ka za shahawan ana bi musa ba shi ba ne wannan to kowace ne na karto da kun da ya ji magana da haka magana mafi kyawu kawai da hafizu hajjar ya faɗa da nawawi cewa lafazi ne ibrani amma ma'anarsa sau
قال أبو بكر لم يقل المخزومي بالنهار قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب التوبة والإنابة فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر أن الله تعالى يبسط يده على لفظ الخبر ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار وعمل النهار قبل الليل قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا العامش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكن يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أنا حديثي نسألني إمام مسلم يتدش نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه جل وثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته Inda فيسمعه haka ne.
فيضحك عنده yahuda su faɗi abin da ba daidai ba ga Allah a ci annabi ya shi bai yiwa haka kaga suna ce ta kaririya abin da wanga bai yahudi zai faɗi ko da zamu karanta annabi ya tabbatar da shi game da Allah za ka a ce a yahuda sun ka faɗi su suka faɗi amma annabi gabansa kuma ya tabbatar ga abin da ya shahi Allah da ba daidai ba ne Allah na yin shuga abin da ba ya inganta a jingina ga manzona ba wai ga Allah tabaraka ta'ala shine wajihin da malam ka sai ma shi hida ka hin shi cikin hadisan na'am ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه ya sa hai annabi ya dariya had aurin su bayyana ga abin da bai huda ya wadi tasdiqan تصديقا وتعجبا لقائله da ma- da shawar ga abin da wannan bai huda ya faɗa kaga duk ya tabbata la yasifu لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالة ba wanda zai jingina gaskanta manzon rahama wai ba wanda zai sifanta manzon rahama wanda an mumini da gaskanta da manzancin manzon rahama a ce an waɗi abu da bai dace ga Allah ba a ce wai manzon rahama har ya yi dariya ya gaskanta bai ma yiwa Eh, duk musulmi mumini bai fara waɗi ga magana ga hadisan nan قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا mawaɗi ta الأعمش cikin abin gan sahihinsa fa'ida ta hadisiya mabin musanna ya suna ya laƙabinsa eh ya a laƙabinsa a anazi anazi to nan kaga hito ya hadi alkunyarsa abu musa ku lura anazi ana ce shi mai anazi laƙabi amma alkunyar shi abu musa Musa.
mabin musanna galibi cikin buhari musulun ba su faɗin alkunya ce wa abu musa amma haka shi ibn huzaima rahimahullah ya kara mana ga fa'ida sai dalibi ya kara ga abin da ya sani na قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لجرير قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغ أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أسبوع والسماوات على أسبوع والأرضين على أسبوع والشجر على أسبوع والثراء على أسبوع wannan dai yana maganar jinsi jinsa abu na قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال mataunansa فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية hadisin bukhari ya yi da shi da wurare da dama haka ma ma muslim ya yi da shi kaga wannan hadisi kararre yake annabi ya yi kirarin bai huje ga abin da ya ce ba ma annabi ba ga aya ma ta sauka kaga ƙari da karo fa anzalallahu ta'ala kaga ya ƙara tabbatar da cewa wanga magana haka take din Allah zai yi wanga abu ƙarshen zamani na'am قال وحدثنا أبو موسى sifatin yad ta zo zuwa ma ta zo su a sha'ira ta zamani yanzu suna koriya kwata-kwata a ce Allah na da yatsu yadda ma ba su amince ba to ina ga yatsu suna gani damatul kubra ce a wurin su amma ga hadisi annabi ya faɗa to akwai wanda yake annabi sanin girman Allah Na gani.
قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا kowa da يحيى irin bayar da Allah mai Muhammadu Bashar Bunda duk kutubu sita sun roto gare amma shi bai ce bai ce ko ina neman hadisi ba nan garin su basara yayi karatun da kowa zo na bi alhali ga a tsarin malaman hadisi ne can zamani ana so dalibi ya ce garuruwa to amma shi saboda garin ya cikar da malamai shi bai kai ko ina ba duk na ya karatu ne kuma duk su buhari su musulun duk kudu su ta daga malaman kowa ya zo wuri ne yi neman hadisi ka san kowa da irin bayar da Allah ne ya ma asali ka hita ka nemo ka je garuruwa daban-daban akwai abubuwa da ya za ka samu na karatu ba kawai shi isa karatu ba. zama da mutane da yanayin mutane da sauransu zama shi Allah haka yi shi Muhammadu Bashar Bundar nan basara ya zanna kuma ne zama malami na'am قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور وسليمان ya عن amna sai إبراهيم sadan عن bayan عبيدة bayan sauri na'am عن عبد الله قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله shi ba يمسك Yahudi.
السماوات على ba ba إصبع ba ba ba girman mutane ya Muhammad wa ya Rasulullah tunda bai imani na'am إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ويقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره wannan ta- a- a- abin nan takariran liqaulin hadha al-hadar na'am قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان الأعمش بهذا الإسناد الحديث بتمامه قال حدثنا بندار في عقيب خبره قال حدثنا يحيى قال حدثنا فضيل بن ana shi عياض aƙibi kuma ana shi aƙiba aƙibi mu aƙiba gare mu kuma wannan naku yayi ko wani yayi عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له أبي.
فقال أبو موسى في عقب خبره قال يحيى زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن عبيدة عن عبد الله na abu musa hamal bin sal ah, shi anafi shine ya kani da abu musa ku lura ka ka dauki abu musa sahabi eh ka ai wani wuri eh warai فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له قال حدثنا أبو موسى في عقب حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو المساور قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه كذا حدثنا به أبو موسى قال بنحوه قال أبو بكر الجواد قد يعثر في بعض الأوقات kaji wani yabo yace in garma in garman doki wata rana ya tuntubi karatu kenan وهما kaga يحيى بن sai da ya سعيد bai sannan ya faɗi illa haka ya kamata mu girma malamanmu ba malami ɗan kure ɗaya ko biyu ko uku ko biyar ba ɗan adam ne fa kuma kai ya kamata ka rawa mai asiri Eh? almumin mil'ata akhi amma mu za mu fallasa malamanmu mu za mu hara hitowa cikin social media in kuskure ne ma suka yi mu hara musu raddi kaza kaza muna ganin mai wai mu mun haɗa gaskiya ko mun yi ƙoƙari in ban gane ga karatu namu ba kuma sai a ga mutum ko cikin halka karatu amma karatu wancan na jidali ne yana nan da shi sai ya amka ta ci "Ah, wanga duk majalisun da aka karatu ana wai ashe duk bai shiga ba wallahi malam ina mamaki a ce wai malami da ya kuskure wai kai da kake tare ko abokin karatun ka ne ai kana raka mu malami ko shugaban amma shugaban ka ne ko malamin ka kai za ka fara hitowa ka ka fara yin raddi kai ba ku gane ba a ba ku dalili mina ne mina ne kuma kana iya yi koye ka kira shi sirran kana iya malam kaza sai ka ji ni a fahimta ce amma ka hito ka abin yi wallahi abin ga namu na wai wa ga wa ga sunna ta mu ciki ai hakuri amma abubuwan na bani mamaki wallahi bai samu zama ka ka je kasuwa ka kwance ka zane kasuwa ka kwance ma dan uwanka ƴan uwa makiya ƴan bid'a da sauran suna biye da abu suna dare mu mu dai mun kai sanin nasiha eh ga hadisi karara mun zo ma ce da aka nasiha amma ka zo social media ka tura magana ko ka dawo magana ta riga ta wasu ta fi ta riga ta fi yanzu matsalolin da aka tisawa ga social media ai suna nan ko ba ka da control a kai tun da abu ne ba mai iya abin ga in mu ce tura ma abin ga ne na ka ce mishi friends sai ne kasan in shi ko wance tura ma wancan nan take sai abu ya gami duniya wallahi facebook eh shi ne social media ya game mu ji tsoron Allah yan uwa dalibai wallahi in kama wani wai kana gani kai ka wata gaskiya illa za ka yi baka san iyakarta ba kuma shikenan tunda ka ci mutunci ne to mi mi za ka dawo gaba ka ce shugaban ka ne shugaban ka ne ka ci mai mutunci akan matsala ta sabani ba haramu bane karara eh fahimta ce to kadiba a abin nan ibnu khuzaima nan malamin sa ya kuskure to amma sai buda da cewa da yawa ingarman doki kai abin nan da haka ba wai kaga ya nuna girma ne na ne fi ba da auqat ka gani ya asuru fi ba da auqat cikin wasu malu sashen lokuta ba ko yaushe sai ce wahima ya haimna sa'id ya haimna sa'id tsakanin في إسناد خبر الأعمى Eh, ya yamni علمه وإتقانه وعلمه بالأخبار wata rana ya taho basara a spain da sauri ya zo basara sai ya ga abdurrahman mahadi ya ce yana son ka samu ma wani da mu yi muzakara ta hadisi sai ya kira rahim da sa'id da sahi shi spain da sauri sai ya ce mata rahman na ce ka kawo min mutum ka kawo ma aljani na ce ka kawo mutum ka kawo ma aljani ai wannan aljani ne ka kawo saboda yaron sa'id iskani sa da hadisi a lokacin sa ba yanzu
amma kuma cikin kowane kwana uku sai sai ya safi qur'ani Ci- duk kowane kwana uku sai ya safi qur'ani ba hadisi kowane kwana uku sai ya safi qur'ani ba da hadisin ya hamna kadba to amma ta da haka din shi yasa nan ibnu huzaima yayi wanga ke hida shi ya duk da kaiwa shi mutuka dan adam babu bai da kamala yace gashi yayi wahani haka wahani dabi'a ce da dan adam ko wani abu wani abu da kai kana ganin ra'ayinka ba daidai yake ba da nashi sai ku tattauna za ta mallin to ina gani wanda kace amma ni ga waje hace nazari na cikin mutunci da girmama ta da wallahi sai ya dawo amma ka zo sai da ka kare tallashi a duniya sannan ka zo ka ce a to ai ai hakuri an yi kaza ga ai hakuri na ban ci ka kwaba Allah musta'an to wannan shine yamin sai Qattan babban malami malamin su Imam Ahmad ne su Ali Madini da sauransu na'am yace tare da haka nan yayi wahami fi isnad khabar al-amash عليكم ma أما علمه irdihi wa وإتقانه ilmihi وعلمه wa ilmihi بالأخبار bil akhbar ka gani ibnu Huzaima ya sallama amma wannan akwai ibra gare mu jama'a kaka doka malami fa dole komai ya faɗi daidai ko ko komai ya sani wallahi da yawa kai a can gehe ka hiri sanin dubbai ga abin da kawai sai abu ne kawai haka kai kokari ka shiga ji abin da malami ya haɗi wanda ya daidai Allah shi bai kuskure ka kiyaye in ma kana aimin da shi a gehe dai ko abin ne sai a gyara shi karatu kaya hin kaya hin ma'ana hi ƙarhin kowa inna ma utitu ma utitu min al-ilm illa qalila قليلا قليلا ko ga kullu zai ilmi alim ko fatahi ne sai Allah buɗa mu wani na bayan bayansa shi yasa an karbo daga wake ibn jara da buhari sun ce baka zama malami sai kai sai ka zama uku kai kai karatu ga malamanka kai ga abokan karatunka kai ga almajiranka shi malami kana bi dan malami wanda zai unhana ga malamansa da abokan karatunsa da ɗalibansa duka don karatu al- na Allah ne ba naka bane ba nau bane ba namu bane Allah zai samma wanda ya so ya samma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko lura to kaji wanda shi hida bayan ya faɗi waccan karin magana kuma ya biyo cewa shugaba ne ga haibinsa da itiƙaninsa da ilminsa da sanin hadisi don lokacinsa ba irinsa ku ji abin da suwayen sauri ka ce ya ce aljanni an kawo do hadisin da suwayen kawo sai ya ji ya ya ya faɗe shi ya ma ƙara na ji shi wuri kaza don mu zakara ita ce mu nan cikin musibar mu magana ta jawo magana shi yasa ba mu da karatu kowa ya zama malam ba mai kokarin yan hwana muzakara ita ce ilimi muzakara sa dai ta ai karatun wata eh ta ai karatun wata daya kai dai kai wata dai kana karatu ku yi muzakara da abokinka sa da yafi Abdullahi bin Ahmad yana cewa ba mu ganin munna Imam Ahmad sai an ce mashi an ce mana Abu Zur'atu Razi ya shigo Bagdad ran nan za mu gane ta farin ciki saboda abokin muzakar sa ya zo in sun kawo muzakara bayan isha'i sai su bahi hadisi kaza sami'tuhu kaza ni ma na ji shi kaza haka za su ta muzakara shi yasa karatun nasu yake da yawa mu ko kowa ya ja daga kowa ma ka a ce wai ka an wani ga abokin ni ban wai har kuri aka baka da malami da jiwon ga musiba ma wai mutum ya fito yana kun shi bai da malami kaga ya kan musiba dan da jiwon ga kawai ka aje shi dan ya zama hukunci na mutai فقال عن عبيدا فقال عن عبيدة عن عبد الله وإنما هو عن علقمة
ba abida bane عبيدة نن ne abdullahi alkama ga wata ruwaya ce wannan madadin ya roto shi an alkama abdullahi sai roto shi abida shi almajirin wanga shi almajirin abdullahi musu to kuma akwai abu ubaida dan dan shi daidai lan ismamin na wa inna ma huwa an alqama ka gani ruwaya alkama ne an abdullahi shi ko mun ce abida ko mun ce ubaida dukan su sun roto daga abdullahi musu amma ga ruwa bizzat daga alkama shine hakuskuren duk wanda dogon magana ha da shahidar kawai ya haya bai roto shi daga alkama ya roto shi daga ubaida ko abida shine ibn huzaima kawai ga magana na'am
wa amma khabaru mansurin fa huwa an ibrahim an ubaida an abdullah wal isnadani thabitani sahihani mansurun ka gani sabitan sahihan an ibrahim an ubaida sahihan sai ka tsaya nan منصور عن إبراهيم إيه منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله To, Abida Ubaida na ka bai ba أبيدا دين wai tuni babban wannan mai ibada din nan To, majin Abdullah Musulmi عن عبد الله والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله غير مستنكر na'am غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته يسامو أصحاب ابن إسناده.
مسعود أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه abida ne malam To.
gashi na ya gyara na ku bai da abin nan eh an Ibrahim abida na Ubaida na ku gyara rijalin sai an gane su abida ne wagga nusa guda ta zuhairi ya faɗa
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم kaga abida suka ne na alƙama suka ne to amma kawai kuskuren ya haya madisan asali na alƙama ne ba na abida ba ne kuma duk almajira zai musulli to shi ne ka ta hudin ciya kuskuren haya ya ya ya hadi abida madadin alƙama shi ne ba kuma suka ne an suka an ci kalimi suka an suka amma da haka nan kasu malama hadisi ba su raga شين السلماني eh shi ne salmani ka dawo عن عبيدة ai السلماني zamani ai babban ta- tabi'i ne cikin manyan almajiran abdullahi mas'ud ƙwarai
عن عبد الله قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات ranar sakamako shi ne da yana على Ranar- إصبع na'am والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع ثم يهزهن ثم sannan Allah ya يقول girgiza su duk gaba ɗai
ثم يقول أنا الملك أنا الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له kaga mata zik Allah ba- amma musul ka wadi ya ga annabi ya ga ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما ce يشركون summa qala ai summa qara'a summa qara'a rasul sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne. ba shi ya faɗa ba eh summa qara'a qawlu ta'ala wa ma qadaru na haka akwai takdiri cikin magana
قال حدثنا أبو زرعة عبيد sai dai wannan ruwaya ah, na'am sai an gano mutai
عبيد الله بن عبد الكريم كو eh shine قال حدثنا shine Abu محمد بن Zur'a سلمة.
Razi sunan shi Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi
قال حدثنا أبو كدينة shi cikin lokacin da Imam Muslim ya sahihin sa shi wadanda ya kai masu diba mai ya kai ma Abu Zur'a Razi wai wai na kadi ne wasu ran ya zaka kawo wani da wani ka sa in bid'a su mu da dariya shine wani yazo yace na rantsuwa cewa da Allah matata suka kashe in baka haddace hadisi dubu ɗari uku ba yace tahi baka kafara matar kanana an haddace kuma shi ya kare da hadisi yana karanta hadisi abu hatim razi tare suke da abdu muhammad rawa ra- wara suka zo da zai rasuwa sun ka kawo isnadin su man man kana ahir qawli la ilaha illa dakhala janna to ba su sun ce mai qul la ilaha illallah ga ya zai mutuwa sai ka abu hatim razi ya ce haddathani wani an wani an wani an wani ya kawo wajen tabi sai ya tsaya Muhammad Wara shi ma ya haddasa ni wa duk hadisin can bai san sai cebe cikin halin ya ce ni ma haddasa ni wa an wani an wani sai ya wuce mun kara ayar kalami la ilaha illa Allah janna sai ya rasu ya ce la ilaha illa Allah Allahu akbar wani aya ne cikin ayoyi shi ne nace ma Muhammad kamar na in ya shigo don shi ya ce ya san hadisi hadisan imam malik ko imam ahmad an ka ce ya hadisi hadisi milan shi abu zur'a shi ya ba da shaidu cewa imam ahmad ya hadisi hadisi milan don ta suka muzakara kaga ta ne ya malik na'am قال حدثنا محمد بن السلت قال حدثنا أبو كدينة وهو يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس muhallab ne ka قال muhallab ne هم؟
muhallab تو يا نسيني محلب با مم.
هكذا عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ما تقول إذا وضع الله السماء على على ذه والأرضين على ذه haza shine zai wani wani harshe cikin abin lokaci na والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه فأنزل الله وما قدر الله حق قدره rabin wanga hadisi munkar hadisi ne an ganda can a abin nan sai dai cewa rabin shi shine ka cewa nan ya ce munkar ne wanga lafazi amma asalin hadisi ne an ganta na
قال أبو بكر فلعل متوهما يتوهم ممن لم يتحرى العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر وخبر أبي سعيد يضاد خبرهما وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته أما خبر ابن مسعود فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه على ما في الخبر سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء وهو مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء وهو مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها لأن مفهوم.
الإمساك آه ما بيتعب.
لأن إمساك على لأن الشيء الإمساك على الشيء بالأصابع القبض.
غير القبض على الشيء مم.
ونقول ثم يبدل الله الأرض غير الأرض كما أخبرنا منزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه shine وسلم Allah din في محكم تنزيله في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبين على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صفة تبديل الأرض غير الأرض فأعلم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبدلها فيجمعها خبزة واحدة فيقبض عليها حينئذ كما خبر في خبر ابن عمر رضي الله عنهما وانكفاءها كما أعلم في خبر أبي سيد الخدري فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة المعاني على ما بينا قال أبو بكر وروى نمر بن هلال قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبضتين هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مسلم
yana wannan in kun tuna cikin sahihin sai wani lokaci kadama da matani sannan ya kawo isnadi to to nan irin shi ne yana sai da ya kawo maka hadisin nan to yana samu don ka gani warwaya ya ce ka gani na mirin ne hilal ka ga mu'allaq ne to yana an so hadisi ce haddasanahu abu musa qala haddasana muslim ibrahim qala haddasana numayr ibn hilal an-numari na ku ba haka ke ba ba haka yake ba na حدثنا كوي akwai abu musa ha daban hadisana abu musa kala hadisana haka mun sinan ba shi ba dan ba haka ba to ba ku shi wancan da ba wannan shi قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا النمر بن هلال بمبانشن لو da naka حدثنا ya kamata ya zama to ya zama da biyu don in kaga farko hadisi ai mu'allaq ya kawo shi in kun lura ko cewa warawa na marmuzina to ya fi a gare ba to bayan haɗi mace ne sai haɗi zuwa ga gashi nan in kun gani ku ba ku da ma shi gaba ɗin ku gaba kuna da shi? eh to kuma da shi ke haddasana ku kawai za ku sa ha jami'a shi za ku ƙara kuma hadisi ne ingantacce قال حدثناه أبو موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا النمر بن هلال النمري eh to kaga daga nan ya haɗu zuwa gawa hadisana jurayl daga nan ya haɗu in kun lura to eh
to sai ku- shi kuma sai ya ci gaba kuma sai ya ce haddathana Abu Musa saka din ne daidai Kala haddasa- an ƙara wanga wani sabon hadisi ne sabo ne warai haɗe mako yayi na ku haɗe mu ani na faɗa yake a to nan daidai yake wannan إن شاء الله. قال حدثنا أبو موسى قال حدثني الحكم بن سنان قال حدثنا ابن abu عون awun ba ku da shi ko ba ku da abu awun أبو عون
abu Ibn ne Aun.
ba ibn bane abu to أبو ني- awun ne sai ba zai zuwa ga shi ruwa
طب، ابن عون ibn قال حدثنا ثابت wahabi ne ya ce البناني nuna ta taharas wa ka za shahawan sana ibn awun shi a gare ku wa wa tashib to wa qad waqa aidan fi ittiham al mahra qarib min hadha wa sawab ma asbatuhu kama sayati fi takhrij al hadith bi isnadihi min ajli ma'rifat al khada ibn waqa zai zo daidai da haka abu ne ba ibn bane ku gyara na'am Mm, abu awon madaidai ibn awon zai zo daidai din cikin kawai da za mu zo mu gani insha Allah
يوه. قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قبض قبضه فقال الى الجنه برحمتي وقبض قبضه فقال الى النار ولا ابالي tashin hankalin hadu an ƙara komi ha jama'a Allah ya ƙara komi tuka yin halittar mai da ƙasar hiyar da shekara dubu hamsin kawai da hadisi abdullahi na amurin asir ya ambata cikin musulun ya yi kayan ya san mai da ƙasai shekara dubu hamsin Allah ya ƙara komi tun warko har mai shiga aljanna ya shiga ɗan wutar shi wuta amma wannan gaibi ne kai abin da an ka zama da ni kowa al'amru wa nahi Allah ya ce kai kai ya hana wannan can wancan Allah ya sani haka baka koma ga littafin ka can kai kwanci idan na take du an annabi ce kul i'malu kullu ma yasru ma khuliqa la haka wannan abuwa Allah ya hada maka ikon sa amma kai Allah ya saukar da littafai ya aiko manzanni don mi rusulan mubashirina munzire to shine babu na'am amma abuwa duk an kare su sai dai garwa ba ta inganta ba akwai hakamun sinan alqurashi abu aun da ifi ne ibn hibban ya ce ya ruwa an saqad mawdu bil mawdu'at la yashtagilu bi riwayatihi وقال ابن معين ضعيف قال البخاري لا يكتب حديثه وقال أبي سال جزرة لا يشتغل به وقال الساجي صدوق كثير الوهم وراه كذابا سبحان الله نعم
نعم باب إثبات الأصابع لله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم yana haka magana ita ce shi yasa suka ce kitabu shirk kaga tabbatar mu da Allah ya tsu daga sunnan mazauran ba daga bakin wani ba
ƙilan lahu la hikayatan an gairihi kama ba ama ba da wani jahali wal ina ba wai an hakaito daga gare shi shi Allah shi mazauran ya faɗa da kansa ƙilan lahu zance ne daga Allah la hikayatan ba wai wani hikaito ba a ce ya ce kaza ya hikaito kaza a ƙas da lafazin
كما زعم بعض أهل الجهل والإناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول اليهود وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهود كاغني wai wasu suka ce a to ai wacce magana dan Mas'ud ai ba annabi ya faɗa ba kuma an san suna ta ƙaririya amma saboda kawai juhudi to yace to yanzu ga wata magana annabi ya faɗa in ji in ji ba hikaya ba kun kace ga lafazin nan in kun ki wannan to ga wani na'am farkon babin da muka kare eh abuwa habab yace na abubakar kala abubakar
to ai shi ne
amma mu shi ne muka ce eh abinda an kai gyara shi ibnu kuzaima sai ya roto hadisin mu'allaqan da farko amma can daga ƙarshe sai sadar da shi kaga ce rawa na mirub ne hilal kaga shi aka ce mu mu'allaq da ka sani qala hadathana jurayr an abi nadara عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبضتين هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي سيد سادة من دشي جنتاتي تتي حدثناه ولا دشي ها هذا من ذاك ساقوي حدثناه أبو موسى قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا نمر بن هلال وان شد النبي ذاك حدثناه ها كل ذا فقارا أي كنا دشي كوي ها كل ذا قارا na yi ta ma
yan ba shi ya kama ba shi rika Eh.
rai sai dai kuma baka da mahani shaɗi sosai don baka da gila
Eh.
ko hudu bacci da an kai da an sai energy